أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهاك يا السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan maraice na asabar 23 ga watan shawwal a shekara ta 1444 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 13 ga watan biyar a shekara ta 2023 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin al-lu'lu'u wal marjan fi mattafaqa alaihi shaytan daga masjidul qur'an wanda ke unguwar bacirawa a birnin kano a yau insha Allah zamu darasi na 173 kuma in ba a manta ba muna karatu dai cikin kitabur rada littafin da yake bayani akan shayarwa da hukunce-hukuncen shayarwa a musulunci da ma waɗansu abubuwa da suke da alaƙa da haka na hukunce-hukunce makon da ya gabata mun tike da ƙarshen babi na sha shida shine babu stihibabi nikahil bikri haka ne ok babu stihibabi nikahi zati dini babin da yake bayani akan mustahabbancin auren ma'abociyar addini ma'ana so da kwadaitarwa da shari'a ta yi kan a auren ma'abociyar addini wannan shine karshen karatunmu na makon da ya gabata da haka a yau za mu tashi babi na sha shida kenan babu istihbabi nikahil bikir babin da yake bayani akan kwadaitarwar da shari'a ta yi akan auren budurwa sama da auren bazawara auren bazawara sunna ne auren budurwa ma sunna ne amma wanne aka fi so an fi son auren budurwa an gane ko amma dai kowanne guda biyun sunna ne in aka ce sunna ana nufin annabi yayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da bazawara ya fara aure ko to sannan kuma ya zo ya auri budurwa kaga kowanne ya tabbata kenan a sunna kuma Allah ya ja kunnen matan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in kuka bata masa rai har yayi zuciya ya sake ku to ni kuma zan musanya masa da wasu matan da za su fi ku kuma cikinsu akwai 'yan mata akwai zawarawa asa rabbuhu in ɗallaka kunna ayyubdilahu ko a wata ƙira'ar ayyubaddilahu bit tashdid kenan azwajan khairan min kunna muslimatin mu'minatin qanitatin ta'ibatin abidatin sa'ihatin tayyibatin wa abkara ubangiji ya ce saura kiris ubangijinsa zai masa huce takaici huce haushi in dai ya sake ku ayyubaddilahu zai musanya masa azwajan da waɗansu matayen khairan min kunna wanda za su fi ku alheri a nan gaba yanzu babu su amma da an sake ku ɗin za a yi su domin a lokacin da matan annabi suke a matsayin matansa to duk duniya babu matar da ta kai su to amma idan mace yanzu annabi ya cire ta daga cikin matansa ya sake ta to yanzu ta yi ƙasa da daraja wannan fifikon da take da shi akan sauran matan duniya yanzu an kwace shi ba ta da shi amma in kwa ba haka ba to ko shakka babu matar annabi ta fi kowace mata a duniya ya nisa annabi lastunna ka ahadin minan nisa an gane ko shi yasa Allah ya ce in ya sake ku to zami wanda suka fi ku amma yanzu fa babu wanda suka fi ku a matsayinku na matan annabi irin yadda yake ya fi kowa a maza haka kuma kuka fi kowa a mata domin ƙwarya ta bi ƙwarya wattayyibatu littayyibina fiyayyun mata na fiyayyun maza ne to sai Allah zai faɗi waɗannan matan da zai musanya wa annabi kamanninsu da sifofinsu na farko ya ce muslimatin musulmai muminatin muminai ƙanitatin masu biyayya ga miji domin ƙololuwar darajar mace in ta kasance mumina to kuma ta kasance mai biyayya ga mijinta imamu qatada ibnu da'ama as-sadusi da wasu daga cikin malaman tafsiri sun ba da ƙa'ida wanda idan mutum ya fahimce ta za ta sauƙaƙa masa fahimtar wasu ayoyi na alƙur'ani shine duk inda kalmar kunuti ta zo a cikin maganar miji da mata to biyayya ga miji ake nufi da ita domin ita kalmar kunuti tana da ma'anoni da yawa wani lokaci tana zuwa ma'anar biyayya ga mahalicci an gane ko ubangiji madaukakin sarki ce wa qalu takhazallahu walada subhana bal lahu ma bis samawati wal ardi kullun lahu qanitun ay muti'un kafirai sun ce wai Allah ya rike da sai Allah ya ce subhanahu sarki ya tabbata ga Allah ya fi karfin a ce yana da da bal bari wannan zance lahu ma fis samawati wa ma fil ardi duk abin da ke sama da ƙasa mallakar Allah ne kullun lahu qanitun duk masu yi masa da'a ne wasu suna yi cikin daɗin rai wasu suna yi ta an fi ƙarfinsu domin yi wa Allah ɗa'a iri biyu ne muminai su ne wa Allah ɗa'a don sun so don sun yi imani don neman lada kafirai ku su ne wa Allah ɗa'a don dole uwan naƙi ko suna so ko ba sa so walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardi ɗau'an wa karhan wa zilaluhum bil guduwi wal asad أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون فذاك كل له قانتون kaga kunuti anan ana nufin biyayya ga Allah to haka nan da Allah ya ce hafizu ala salawati was salati al wusta wa qumu lillahi qanitin ay sakitina ta'iin ku kiyaye salloli na farilla musamman sallar la'asar ku tsayi ga Allah kuna masu kurum kuma ku ne masa biyayya to kaga kunuti haka zaka rinka tsuntsunto shi a Qur'ani in dai akan maganar Allah ne da bawa to wannan biyayyar bawa kenan da mahaliccinsa amma in dai kunuti yazo a maganar mata da miji to ana nufin mace ta bi mijinta fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah Allah ya ce matan kwarai fassalihatu matan kwarai qanitatun sune masu biyayya ga mazansu hafizatul lil ghaibi masu kiyaye amanar miji ko yana nan ko baya nan musamman a lokacin ma da baya nan domin amana ce Allah ya basu bima hafizallah saboda riko ne na Allah amana ce ta Allah kula ce da Allah ya dora wa mata su yi game da haƙoƙin mazajensu to haka anan da Allah ya ce qanitatin yana nufin matan masu biyayya ga mazajensu sama da biyayyar da ku kuke yi a yanzu biyayyar da a cikin kwata-kwata babu sabawa ta'ibatin sannan masu tuba ga Allah abidatin sannan masu yawan da'a ga Allah kaga can an faɗi da'an miji nan kuma yanzu an faɗi da'ar Allah abidat to sannan sai Allah ya ce sayyibatin wa abkara zawarawa da 'yan mata an gane ko da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta auren bazawara kuma ya sunnanta auren budurwa amma a lokaci guda yana kwadaitarwa akan afa auren me budurwa ba kuma dan kashewa zawarawa kasuwa ba a'a a'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri zawarawa saboda maslahohi saboda taimako saboda haɗe kan al'umma saboda saisaita al'umma ta zauna lafiya kamar yadda na sha faɗa mana galibi ita bazawara ko da akwai soyayya abin da aka fi kallo cikin aurenta shine mai taimako wata an mutu an batta da 'ya'ya ko ba haka ba galibin iyaye musamman mu a ƙasar hausa ba su fiye sanya bazawara a bajet ba idan yarinya budurwa ce ba ta yi aure ba za ka ga ana kula da ita ana ba ta waɗansu abubuwa na more rayuwa amma da zarar kin yi aure kin fito kin dawo to kin fita daga bajet ɗin babanki wannan yake sa da yawa daga cikin zawarawa sukan shiga mawuyacin hali da yawa daga cikin zawarawa sakamakon wannan rashin kulawa yakan sa sukan fada zinace-zinace don su samu abin da za su tsare bukatunsu na yau da kullum shi ya sa ma annabi ya tallata ya kwadaitar ya nuna falalar kula da bazawara ya ce asa'i alal armalati wal miskin kal mujahidi fi sabilillah duk mai kula da bazawara da mai kula da mai karamin karfi kamar mai jihadi ne wajen taimakon addinin Allah domin kula da waɗannan jihadi ne da haka za mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin mata goma sha uku da ya aura a rayuwarsa goma sha biyu waɗanda ya zauna da su banda wanda suka rabu dukkaninsu zawarawa ne ɗaya ce kaɗai budurwa ita ce aisha siddiqa bintu siddiq allah ya ƙara musu yadda baki ɗaya to da haka dai musulunci kuma da ƙa'ida ta ubangiji subhanahu wataala duk yanda aka samu abu guda biyu sai ɗaya ya fi me ɗaya wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktaru duk inda abu guda biyu suka haɗu sai ka samu ɗayan yayi me ya ɗari ɗaya da Allah ya maka dama da hagu wacce tafi dama ko ba haka ba da Allah ya gaba da baya wacce tafi gaba da Allah ya sama da ƙasa wacce tafi duk abin da Allah ya bi to sai ya fifita ɗaya kan ɗaya wannan ita ce ka'idar Allah da Allah ya halatta auren bazawara da auren budurwa wanne ya fi auren budurwa za mu ji kuma a nan gaba to kaga ko dan wannan ita kuma budurwa sai ta rike aurenta don kar ta zama bazawara a zo ana cewa auren budurwa ya fi nata ko ba haka ba to amma wata bazawarar ai ba mutuwar aure ke sa ta zama bazawara ba ƙila mutuwar miji ce ƙila wata annoba ce an gane ko to dai ya kamata mu sani cewa ita ma bazawara mutum ce kuma ya kamata a bata kulawa a aure ta sunna ne kuma a kula da ɗawainiyarta ibada ne jihadi ne an gane ko hadisi mai lamba ta 929 hadisu jabir ibn abdullahi radiyallahu anhuma hadisin jabir dan abdullahi allah ya kara musu yadda kala jabir ya ce tazawwajtu na yi aure faƙala li rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ma tazawwajta sai annabi ya ce da ni me ka aura wace ce matar wadda irin nau'i na mata ka aura budurwa ce ko bazawara kaga wannan yake nuna maka kamar yadda na sha faɗa a irin wannan munasaba sahabbai ba kowane lokaci suke gaya wa annabi ɗaurin aurensu ba sukan yi aure ma annabi bai sani ba kuma bai taɓa yi musu faɗa don me za ku yi aure ba ku gaya min ba abin da ya sa su ba sa gaya masa saboda sauƙaƙa masa ɗawainiya shi ne zai zo ya musu sallah biyar shi ne zai musu sallar gawa shi ne za su kawo masa fatawar aure shi za su kawo masa fatawar suna kai wani ɗan zazzaɓi ma in ya kama mutum mai aljani shi yana tsoron ɗan uwansa amma kai zai turo ma shi duk wannan aikin annabawa kenan to da haka wani abubuwan da bai zama dole ba sai suke ɗagawa annabi kafa ba sa gaya masa dan me dan sauƙaƙa masa wanda wannan yana daga cikin ƙauna kuma yana daga cikin girmamawa an fahimci wannan kuma shi annabin in ba su gaya masa ba baya fushi yanzu kamata ina cikin ku yi aure ba ku gaya min ba irin yadda wasu suke ɗauka a yau yanzu wani kai aure baka gaya masa ba ya rinka fushi kenan ka wulakanta shi dan me ba za ka gaya masa ba to duk mutumin da kaga yana haka lokaci ne ya masa yawa bai da abin yi ne amma wanda aiki ya masa yawa nasa auren ma da ya rike ballantana ya zo daura naka shi ma ana ta rigima da matan ya ba da lokaci suna fusga yana fusga saboda hidindimu sun yawa to sannan wannan yana nuna mana ita rayuwa abu ce mai sauki in mun dauke ta da sauki duk wanda kaga yana shan wahala a duniya shi ya dora wa kansa amma komai Allah ya sauƙaƙa daga nan mutum jiya shekar shekaran jiya nake magana da wani dan Lagos ya kawo min ziyara nace ku dai mutanen Lime kuka zo yi wai daurin aure nace ku dai wallahi abin yana bani mamaki a taso jirgi daga Lagos a tawo daurin aure kawai na minti 20 30 40 awa daya a sake komawa wani ya ce malam kudin suke ji masu kudin ba komai ba ne dan dubu hamsin an hau jirgi dubu hamsin to ba kudin ba lokacin haka za ga mutane wani daga nan sai ya tashi ya tafi bangon gabas na najeriya maiduguri wa ya tafi daurin aure to ala ba da lada amma da mutumiyar sai a makota ina shi yasa za ka ga a kwanaki irin waɗannan lahadi ko asabar duk sai mu dagula garinmu kuma duk mun tashi mun sa auren rana ɗaya maimakon wani in ya sa lahadi wani ya sa litinin wani ya sa laraba a rarraba amma duk kun sa aure lahadi duk mutane su fito lahadi ka annahum jaradun muntashir kamar tashin alkiyama kamar an fito daga kabari tituna su cike kai gaskiya dai akwai karancin fikihu na rayuwa akwai karancin fahimta na rayuwa da za mu sassaita irin waɗannan abubuwa mu gyara su gaskiya da abubuwa mu sun fi haka kyau Allah ya sa mu gane da haka dai manzo Allah ya ce da Jabir me ka aura Jabir ya ce fa qultu sai na ce da shi tazawwajtu thayyiban bazawara na aura to kaga kai ma nan in wani abokin ka yace wani me ka aura ne bazawara ce ko budurwa ka dalla ina ruwanka kawo fada abu ne mai sauki ana iya yi annabi yakan tambayi sahabbansa me ka aura budurwa ko bazawara cikin sauki sai ka gaya masa ko ba haka ba in akwai wani sirri sai ka gaya mai in akwai wani dalili sai ka gaya masa da haka jabir ya ce budurwa bazawara na aura abin da muke faɗa za mu nanata inda ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya san gaibu a nan zai tambaye ba aka aura yanzu allah zai tambaye ka me kuɗin aljihunka allah caye zuciyarka ko ka faɗa ko kar ka faɗa ni na sani amma manzo allah matar da take gidanka sai ya tambayi wace ce ka gaya masa in kwada annabi ya san gaibu ya san matar da jabir ya aura zai tambaye shi in kuma ya sani sai ya tambaye shi to yayi me kenan wal iyazu billah ka jingina masa yin abin da bai da amfani kenan domin ka san abu ka zo kana tambayar sa to me kenan ai mara bata lokaci kenan da haka muna faɗa muna sake nanata musamman yanzu da guguwar shirka ta taso dole ne gire da tauhidi da hadarin tauhidi ya tashi ya jiƙata ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama fiyayyen halitta ne Allah bai yi wani halitta kamar sa ba amma ba Allah bane baya tarayya da Allah cikin komai bawa ne na Allah in huwa illa abdun an'amna alaihi kamar yadda Allah ya faɗa game da Annabi Isa yace duk abin da kuke gani na mu'jiza da muka gwada cikin halittar Isa mun halicce shi ba uba sai uwa mun sa yayi magana a tsumman goyo yayi kaza yayi kaza in huwa illa abdun an'amna alaihi bawa ne muka yi masa ni'ima waja'alnahu mathalan li bani isra'il kuma muka sanya shi ya zama kyakkyawan misali da ke nuna isar Allah ga banu isra'ilawa in sun gane da haka annabawa dukkanin su bayan Allah ne bal ibadun mukramuna bayi ne da Allah ya karrama su walaƙad sabaƙat kalimatuna li ibadinal mursalin ubangiji ya ce mu ta gabata ga bayinmu manzanni dukkaninsu bayin Allah ne lan yastankifa almasihu ay yakuna abdan lillahi walal mala'ikatul muqarrabun da dai annabi Isa da wani annabi daga cikin annabawa da sauran mala'iku ba su taba kyamatar a kira su da bayin Allah ba amma yau kai kana ganin wani burgewa ne kana ganin wai wata soyayya ce ka ɗauki annabi ka mai da shi Allah ko ka mai da shi sa'an Allah ko ka rinka nuna shi da Allah kunnen doki to wallahi ka zalunce shi kuma ka yi babban laifi a wajen Allah da baya kyala irin wannan laifin da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba Allah shine masanin gaibu bahaushe ma ya ce sanin gaibu sai Allah ba aya ba hadisi ma bahaushe ya gama zance to ballantana a shiga ayoyi a shiga hadisai qul la amliku li nafsi naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardi al-ghaiba illa Allah wa 'indahu mafatihu al-ghaibi la ya'lamuha illa huwa haka Allah kadai shine masanin gaibu to daka manzo Allah ya tambayi Jabir Jabir ya ce ba zaura na aura fa kala sai manzo Allah ya ce malaka walil azara kai kwa me ya hada ka da yan mata fada kuka yi ko haushi suka baka me ya hada ka da yan mata me yasa ka washe su an gane ko kalmar azara jam'u azara azara azara budurwa kenan ka gane da yi wa al'ainu fatha azara in ka canja ka ce azira zalun ɗin kai kai mata fataha azara in ka canja ka ce azira ya zama me eh azira kashi kenan larabci kenan fataha kawai da kisra ta bambanta azara budurwa azira kashi da haka sai a kiyaye wasali azara jam'u azaratin jam'i ne na azara azara ana nufin bikira budurwa kenan da haka manzo Allah ya ce kai ko me ya hada ka da da ƴan mata da baka fara da su ba wali abiha kuma me ya hane ka baka tuna ma ƴan mata an fi wasa da su ba me ya hada ka da ƴan mata da wasa da su ma'ana me yasa kawashi budurwa ko dan wasanta ma ba ka aure ta ba to anan sai malamai suka ce abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine galibi ita budurwa bata saba wasa da wani namiji ba bata ma taba ba in dai wasa ne namiji da mata tunda ita bata taba aure ba da haka da mijinta na farko take fara wasan miji da mata to wannan wasan miji da matan wanda mace take fara yinsa da mijinta na farko yana da wahala mace ta manta shi a duniya da yawan wasu matan tuna wannan wasan ne ma yake daɗa kashe musu aure yanzu idan ta bar wannan mijin ko suka rabu ko ya saki ko ya mutu in ta auri wani baya mata irin wannan wasan to ta rinka tuno na bayan kenan in yana da rai in ba a yi wasa ba sai ta kashe wannan auren don ta koma wajensa shine abin da bature ke cewa first love an gane ko soyayya farko ba a mantawa da ita yana da wahala in ba ka zama zakakurin gaske ba ka auri budurwa a bazawara ka mantar da ita mijinta na farko yana da wahala shine in ba a yi wasa ba wata rana sai ka ga kawai ta yi tagumi ba mutuwa kai ba ba komai ba to amma da wuya ta gaya ma in ku aka yi wasa tunani ya yi zurfi bakinta ya subuta sai ka ji tana allah sarki tanko nan ku tuno shi take yi kai mata wani laifi ko ba kai mata wani abin da shi yake mata an fahimci wannan karmar wali abiha minal mula'aba me ya hane ka ka auri budurwa ko dan wasa da ita ma to ita bazawara galibi ba ta fiye sake jiki da miji na biyu ba saboda me saboda sabo da mijin farko wata mijin farko ya riga ya hora ta da rashin wasa kila shi sa ne baka dariya sai hamma da aka gidan kullun cin kunu ake yi ba a dariya to da aka in ta zo duk yadda zaka yi kasa ta dariya ba za ta saba ba saboda bata iya ba in kuma ta iya dariyar ka zo ka ce zaka cikule to nan ma sai ai ta rigima to da aka dai soyayyar farko akwai alkawari kwarai a cikinta tana da wahalar a manta da ita an fahimta to shine abin da annabi yake kwadaitar da jabir an karanta a wata ruwayar malaka walil azara wa lu'abiha lu'ab lamun din da dhamma amma li'ab lamun din da kasra to kaga nan ma sirrin larabci idan ka karanta li'ab an gane ko wa li'abiha jam'u mula'aba jam'i ne na wasa minal la'ib wasa amma idan ka karanta lu'ab ana nufin da yawun bakinta kai kwa me ya haɗa ka da budurwa ko dan yawun bakinta shi kuma minal ariq an gane ko an gane ko lu'ab bi ma'ana ariqu yawun baki to abin da ake nufi a nan shine ita budurwa yawun bakinta bai taɓa haɗuwa da wani ba ko da na wani ba a matsayin miji da mata ana nufin sun ba kiss amma ita ba zaura fa ta yi ta san ɗanɗanin yawon bakin wani da haka ita yawon bakinta in ka ɗoɗana naka a kai to ka sani su ɗin kwano kake yi wani ya riga ka wani ya riga ka wannan yasa da yawa daga cikin maza masu kishi ba sa auren bazawara akwai wani sahabi cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abin nan sa'ad ibn mu'az shi baya saki kuma baya auren bazawara shine wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ayoyin suratul nuri suka sauka idan mutum ya zo ya samu matarsa tana zina shari'a ba ta yadda ya ɗau wani mataki ba sai ya je ya nemo shaidu guda hudu to shine wani daga cikin sahabbai ce cap ya ma'aikin Allah yanzu in tadda matata da wani kuratandu a cikin mashi mashi a cikin kuratandu turmi a cikin tabarya amma a ce sai na samu mutum hudu annabi ya ce to ya za ka yi haka Allah ya ce ya ce ka amma ni dai ga balaraban takobi a hannuna wallahi ba zan kyale shi ba sai na gama da shi sai annabi ya ce kai a hirɗinka haka Allah ya ce to shine sa'adu dan mu'az din ya faɗi wannan yace da zan samu wani da matata ni kan ba zan iya jurewa in je in kira shaidu hudu ba sai na fara raba su gida biyu tukuna to shine sai sahabbai suka tuntsire da dariya sai annabi ya ce a ta'ajabuna min ghirati sa'ad annabi ya ce mamakin kishin sa kuke ko la ana aghyaru minhu wallahu aghyaru minni na fi shi kishi duk da haka Allah kuma duka ya fi mu kishi amma duk da haka haka yace abu doka a zauna lafiya to shine sai sahabbai suke gaya wa annabi halin shi sa'adin da ya faɗi wannan magana suka ce ka gan shi zafin kishi ne da shi saboda zafin kishinsa matarsa kullum in zaginsa take tana marinsa ba zai sake ta ba saboda in ya sake ta tunani yake wai yanzu wani zai aura to haushin kan wani ya aura shi ba zai saka ba da haka shi duk bala'in da mata za ta yi masa zai zauna da ita sannan suka ce ko 'yar zinare ce in dai ta taɓa aure shi ba zai aure ta ba da ya ga mace ta burge shi in ya zabura sai a ce ai ta taɓa aure zai ja domin rabu saboda tsaba kishinsa baya saki kuma baya auren bazawara an gane ko to da haka sau da dama maza sukan tuno irin waɗannan abubuwan ne to amma ya ka iya duniya dama haka take ita kanta bazawara ce duk inda kake zaune a yau a duniya da wani ne ya zauna duk wata gona da kake nomawa a yau a duniya da wani ne ya noma duk wata rumfar kasuwa yau da kake cikinta da ta wani ce an gane ko wa huwa allazi ja'alakum khala'ifal ardi ubangiji shi ya sanya kuma maya a ban kasa wani ya wuce wani ya zo wani ya tafi wani ya zo haka muke a duniya kuma har Allah ya nade kasa shine Allah ya ce wa sakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amsal kun zauna gidan waɗansu wanda da an yi su a baya a tarihi yanzu wannan unguwar da wannan wajen da duk inda muke zaunan nan inda za a karanta mana tarihi daki daki ko da kai kana ganin ka sayi waje a wajen a matsayin fili gona daji to gidan wani ne wani ya taba zama a wajen gonar wani ce wani ya taba noma ta ofishin wani ne wani ya taba yin kamfani a wajen kasuwar wani ce rumfar wani ne wani ya taɓa mallaka wajen to haka duniya take kewayawa take yi da haka wannan kada ya dame ka akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabun nikah babu at-tazwiju babu tazwij sayyibat hadisi mai lamba ta 930 hadisu jabir bin abdullah hadisin jabir dan abdullahi dai Allah ya kara musu yadda kale yace halaka abi babana ya rasu babansa mutuwar shahada ya babansa shine abdullahi ibn haram al-ansari wanda ana gobe za a je yakin uhud annabi ya gaya masa gobe da kai za mu fita yaki ka shirya ana gaya masa haka a zuciyarsa ya ji gobe mutuwa zai shahada zai da aka ya shiga gida ya kira ɗansa jabir ya gaya masa ya ce annabi ya ce gobe da ni za a fita yaki ina cikin sojoji kuma na ji a raina ba zan dawo ba mutuwa zan yi da aka take wa ɗan wasiya an gane ko manzan Allah ya gaya wa Jabir Allah bai taba magana da wani bawa gaba da gaba ba kafin alkiyama sai Abdullahi bin Haram baban Jabir domin bayan an yi yakin Uhud an gama an bubbunne waɗanda suka yi shahada eh to akwai saura to qala al-muharibu ko Ƙala Muharib Ahadu Rijalis Sanad Muharib ya ce wanda shi ne ɗayan marwaitan hadisin da muka fara karantawa ashe na tsallake wani waje ya ce fa zakartu zalika li amr ibn dinar na ambata wa amru ɗan dinar wannan labari na hadisin jabir da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ina ma ba zaura ya aura ga dalilai ga dalilai فقال أمرو سي أمرو أن دينار يتي سمعت جابر بن عبد الله يقول ناجي جابر بن عبد الله دا كني ناينا تيوا قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من زعل الله صلى الله عليه وسلم ياتي دني هل لا جارية تلاعبها وتلاعبك ina ma dai a ce budurwa ka aura ta yi ma wasa kai mata wasa mahalli shahid kenan a cikin hadisi kaga cewa halla ko hala kalimatu tahdid kalma ce da take nuna zaburarwa da kwadaitarwa da haka larabawa in suna so su kwadaitar da kai abu sai su ce hala kaza ko halla kaza ina ma dai kaza kai da shine annabi ya ce da shi halla jariyatan ina ma dai a ce budurwa ka aura tula'ibuha ka buɗe mata wasa sabo fil namiji da mata wanda bata taɓa yi ba bata san shi da wani ba wa tula'ibuka ita ma taimaka haka to sai hadisin da muke ciki wanda muka fita da yanzu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce baban jabir shi kadai ne wanda Allah ya taba magana da shi gaba da gaba kafin alkiyama ta tashi bayan an yakin uhudu sahabbai mutum saba'in ne suka yi shahada a yakin uhudu an je an bubbinne su waɗansu an musu rami bibbi bibbi waɗansu uku uku wasu ma da yawa aka sa su shi yasa yanzu idan ka je aikin hajji ko umara cikin inda ake kai ziyara akwai makabartar uhudu a gefen dutsen uhudun take za ka gani katon fili ne a kewaye da ma wawa keken rami kwaya ɗaya shine kabarin duk da aka yi musu aka kewaye shi makabartar uhudu kenan domin ana gama yakin anan annabi sallallahu alaihi wasallam kawai ya musu kabar- rami ya binne su to da aka dawo cikin garin madina wanda shi daman uhudu a wajen garin madina yake da aka dawo cikin garin madina duk sauran waɗanda iyayensu suka yi shahada sun saki jiki sun ci gaba da mu'amala ta yau da kullum amma jabir sai ya zauna ya yi zugum ya yi tagumi abin yana damunsa to shine wata rana annabi ya ganshi sai ya ce da shi wai kai me yake damun ka ne sai ya ce ya ma'aikin Allah ai mutuwar babana ce har yanzu ta ki ta sake ni saboda abubuwan da suka faru tsakanin ni da shi kafin ya rasu ana igoba zai rasu kaji kaji kaji kaji abin da ya ce mun tun a daren ya gaya min cewa ka ce za ku tafi yaƙi da shi kuma ya ji a jikinsa cewa mutuwa zai ba zai dawo ba ya mun wasiya in yi masa kaza in yi masa kaza in yi masa kaza in ya mutu in biya masa bashi in yi kaza in yi kaza ya ce to wannan abubuwan ne in na tuno sai mutuwar ta dawo min sabuwa to shine annabi dan ya kwantar masa da hankali sai ya ce in gaya maka wani labari babu wani ɗan adam da ya taɓa mutuwa ko annabi ko manzo da Allah ya yi masa izinin su gana gaba da gaba su yi magana sai babanka duk wani wanda ya mutu to Allah maɗaukakin sarki idan aka kai masa ran ta je ta yi gaisuwa sai Allah ya ce a mayar da ita ta je ta kwanta ta huta ya ayyatu hannabsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya a mai da ita ta je ta huta da haka in dan aljanna ne sai a dawo masa da ransa cikin kabarinsa a yi masa tambayoyi a nuna masa gidansa na aljanna sannan sai a cire ran sai a je a samu wani tsuntsu cikin tsuntsayen gidan aljanna sai a yanka kundin tsuntsun sai a sa ran a ciki shi gangar jikin yana ƙasa ran kuma yana can cikin aljanna a cikin wani tsuntsu to ran zai tsuntsun zai rinka rayuwa kamar kai ne kake rayuwa abin da kake so shi yake so shi zai rinka ci da haka shi tsuntsun shine kamar a madadinka to amma Allah ba zai gana da mutum ba a wannan lokaci har sai an tashi alkiyama to shine dan aljanna yana kabarinsa zai rinka burin yana ya rabbi aqimis sa'a Allah ka tashi aljanna ma alkiyama man yanzu yanzu sai Allah ya ce ka dai huta ka dai huta an sha kurabniyar duniya kila shekara 40 kana fatauci daga Najeriya zuwa Kwatano ai kana bukatar hutu to da haka dai mahaifin jabir shi kadai ne wanda yana mutuwa Allah maɗaukakin sarki ya ba da izinin a kawo shi su gana bajintar da yawa Allah bai ba wa annabi uzuri ba cewa fa ina da uzuri kaza ina da 'ya'ya mata ƙanana ina da kaza ana bi na bashi ya ma'aikin Allah dan ɗaga min kafa jihadin nan sai gaba ko uzuri bai bayar ba ya sadaukar to shine wannan bajintar da ya sai Allah ya ce a kawo shi to wannan kawo shin da aka yi karamcin da ya gani sai Allah ya ce masa bawa na me kake so umma ka kai ma kayi mun me kake so umma sai ya ce ya Allah so nake ka mai da ni duniya ba dan in je in zauna ba a'a dan in sake dawowa ka sake min irin wannan tarbar sai Allah ya ce a'a na riga na yi alkawari duk wanda ya zo nan ba komawa roki wani abu ba wannan ba sai ya ce to abu ɗaya nake so ƴan uwana abokaina waɗanda na bari a baya akan wannan tafarki na addini ina son a isan musu da saƙo su gane wannan hanyar ita ce mai ci kada su yi ja da baya kada su tsorata to shine sai Allah ya ce to wannan kan zan maka amma kai ka dawo ba za ka dawo ba to sai ayoyi suka sauka a cikin suratu Ali Imran ubangiji ya ce wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين ذاك الله يسد وأن ساقونا عبد الله بن حرام الأنصاري to wannan albishir da Allah ya yi wa al'umma kuma manzo Allah ya gaya wa ɗansa Jabir sai ya sa ɗan nasa ya samu kwanciyar hankali da natsuwa da haka yanzu baba yana kyakkyawan makoma mu ne kawai saboda sabo muke kukan rabuwa da shi amma shi kan can ma tafi nan to amma ku duba duk da wannan daraja da abdullahi ibn haram yake da ita da za a faɗi hadisin kuma ɗansa ne zai ba da labari me ya ce halaka saboda ita kalmar halaka a larabci ba mummunar kalma ba ce mu ne a hausa muke cewa muke ɗaukata mummuna amma su a wajen larabawa in aka ce wane ya halaka ana nufin wane ya mutu halaka ita ce mutuwa an gane ko shi yasa Allah maɗaukakin sarki yakan yi amfani da kalmar halaka har akan annabawa annabi yusuf Allah ya ce walaqad ja'akum yusufu min qablu bil bayyinati fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi hatta idza halaka qultum lan yab'ath Allah min ba'dihi rasula Allah ya ce haƙiƙa ku mutanen Misra ai annabi Yusuf ya taɓa zuwan muku da hujjoji mabayyana hatta idza fama ziltum fi shakkin mimma ja'akum bihi amma baku kas- baku gushe ba cikin kokonto na gaskiyar da Yusuf ya zo muku da ita tsawon rayuwarsa yana cewa ku yi kuna shakka yana cewa ku yi kuna ja hatta idza halaka har sai da ya mutu qultum layyaba'ath Allahu min ba'dihi rasulan sai kuka koma kuna murna Allah ba zai sake turo ma wani manzo ba ku dai a bar ku ku sakata kuwala mahallin shahid hatta idza halaka to a yau da yawa daga cikin hausawa 'yan gargajiya wanda ba su da alaka mai kyau da ilimi idan da za a ce wani annabi ya halaka sai a ce ka kafirta ya ce annabi ya halaka ko ba haka ba hakanan da za ka ce annabi ya mutu ma ba wuce ba ya cewa ma ya mutu sai dai a ce annabi ya faku to me fakuwa ita fakuwa ita ce babu ita a musulunci ku kuka kawo mutuwar ita ce akwai a musulunci kuma kai dai baka kai Allah san annabi da girmama shi ba amma Allah ya ce da annabi innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai mai mutuwa ne su ma za su mutu kuma ya ce wa ma muhammadun illa rasulun qad khalan min qabli rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum to irin waɗannan kalmomin da da yawan mu ba mu fahimce su ba ko aka saka ya su da wasu kalmomi na daga cikin dalilan da yake ɗiban mu a yau zuwa ga shirka sai kaga kalmar da ita ya kamata a faɗa an ƙi a faɗa an koma ana faɗar wacce bata dace a faɗe ta ba yanzu misali ƙur'ani duk malaman musulunci sun yi magana hatta hadisai ma akan siyan ƙur'ani ana siyan ƙur'ani amma bahaushe ba zai ce an siya ba sai dai an fansa shi yana ganin wai girmamawa ce fansa to ita asalin fansa bawa ake fansa amma ita kuma siya abu mai kima ake siya idan ka ji an ce an fanshe shi ma'ana yana cikin kaskanci an saman madda yanci shine fansa amma an siye shi abu ne mai daraja darajar sama ta fi kuɗin an fi son sa sama da kuɗin sai a bada shi dan a bada kuɗi dan a karɓe shi da haka qur'ani ana siyansa amma ba a min fansarsa can ga suga da zo mu ya ji kiɗan farauta mai ilimi wayayye ba za ka caccanja waɗannan kalmomin ka burge shi ba dan ka ce annabi ya faku ya ɗauka wai san annabi kake kawai jahili ne kai baka je makaranta ba ne domin cewa ya mutum ko ya halakan ba laifi ba ne Allah ya faɗa a ƙur'ani in da laifi ne ba zai faɗa ba kuma ya faɗa ne don ya koyar da mu nana aisha take faɗa wani lokaci kishi ya motsa mata akan nana khadija annabi yana yawan ambatan khadija a gaban aisha wata rana sai aisha ta fusata irin maganan nan ta kishin mata sai ta ce ya rasulallah ma tadhkuru min ajuzin min ajaizi quraish hamra'u shidiqaini halakat fid dari qad abdalaka Allahu khairan minha tace ya ma'aikin Allah me yasa kake yawan tuna wata tsohuwa daga cikin tsofaffin quraishawa me jajayen dasa shi ma'ana alamar tsufa saboda cin goro halakat fid dari ta dade da halaka ma'ana ta dade da mutuwa kad abdalaka Allahu khairan minha Allah ya musanya ma wacce ta bita inda kalmar halakat da Aisha ta yi amfani da ita akan Khadija laifi ne da Annabi yayi me ya taka mata burki ya gyara saboda Annabi baya karɓar wargi bisa ga sifar da Allah ya sifanta shi da ita ya amurhum bil ma'ruf wa yanhahum anil munkar duk inda yaga an yi mai kyau zai tabbatar duk inda yaga an yi ba daidai ba kowa yayi sai ya taka ma burki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin la ta'khuzuhu fillahi laumatu la'imin zargin mai zargi baya kama annabi in dai cikin al'amarin Allah ne to da ka mu gane ire-iren waɗannan kalmomi da bahaushe ya musanya su shi a tunaninsa girmamawa ce ga annabi amma kuma su suke kai shi a wani lokaci yake yin shirka a yau akwai kalmomin da su ne asali su ne girmamawa su ne mutuntawa su Allah yake so su ya faɗi a ƙur'ani da za mu koma gare su shine daidai ga misalansu nan kamar yadda na nuna mana to da haka dai jabiru ya ce da babansa halaka abi babana ya halaka abin nufi ya mutu kuma mutuwar shahada a ranar yakin uhudu an gane ko wata raka saba a banatin autis a banatin kuma ya bar min 'ya'ya mata bakwai ko tara shakkun minar rawi mai ruwaya ne yake shakka ba jabir ba ko dai ya ce ya bar 'ya'ya tara ko ya ce ya bar 'ya'ya bakwai to a ka'ida aljam'u aula min tarjihi mu ɗauka taran ne ko mu ɗauka bakwan ne babu cin karo da juna ma'ana ƙololuwar yawansu tara ne mafi ƙarancin adadinsu bakwai ne ba su yi ƙasa da bakwai ba ba su wuce tara ba shikenan da aka kaga 'ya'ya bakwai kwa mata ko 'ya'ya tara mata ai suna da yawa tun a zamanin da ba ma a zamanin yanzu ba a zamanin yanzu yawan ya fi yawa a zamanin yanzu ɗawainiyar ta fi yawa a zamanin da can babu maganar biyan kuɗin makaranta a zamanin da can babu maganar hayar gida galibi mutanen da can Allah ya sauƙaƙa musu irin wannan fili kawai za ka je ka shata ka giggirbe ka gididdibe ya zama naka shi yasa malaman musulunci duk sun yi rubutu duk wanda ya zo ya gyara daji to nasa ne amma yanzu ka isa ka je ka wani samu fili a daji ka gyara ka ce ya zama naka kwai ta faɗa da mai unguwa da dagaci da hakimi da kaza da kaza kuwa ina fata an gane kuma a da su karatunsu za ka samu iyaye suke karantar da yayansu a gidaje saboda karancin hidindimin aiki da kaza kaza da sauransu to da ka dai a wancan lokacin ma suna da yawa ko dai tara ko kuma bakwai jabir ya ce to da na tashi aure daman cikin wasiyar da babansa ya masa akwai ya kula da waɗannan yaran babansa a daren da zai mutu ya ce masa to kaga kana da yan uwa mata da yawa ka tsaya ka kula da su abin mamaki mun ga irin wannan wasiya ta jabir a wasu ƙasashe musamman ƙasar sudan akwai wani malaminmu da ya karantar da mu mustalahul hadith a shekarar mu ta farko na manta sunansa dakta ne a jami'atu umdurmanil islamiyya a ƙasar sudan shekarar farko da muka shiga jami'a ya zo zai karantar da mu su 'yan sudan suna da wata al'ada idan namiji ya aure a hannunsa zaka ga lalle kunshi kai manyan 'yan yatsunsa duk zaka ga kunshi to alamar ango ne to sai muka gan shi da wannan lallan kuma ga shi duk da furfura buzu-buzu furfura ko ina muna masa kallon tsoho shi ne sai muke zole ya sai irin tsokanan nan ta ɗalibi da malami muka ce ala gafata malam ko dai angwancewa aka yi ne sai ce kwarai angwancewa suka ce to ta nawa ta hudu ya ce a ta ɗaya ta ɗaya sai ce eh to shi ne sai yake gaya mana wata al'adarsu ya ce su al'adarsu a ƙasarsu idan a gidanku kai ne namiji kana da 'yan uwa mata to sai an aurar da matan nan duka kafin a aurar da kai ko kai ne babba saboda yadda suke kula da 'ya'ya mata sannan idan Allah ya kaddara mahaifinku talaka ne ko ma ya mutu to ko kai ne ɗan auta ko da dako sai ka nemo kuɗin da duk 'ya'ya matan nan sun yi karatu kuma bayan sun yi karatun ba fa sakandare ba har su zama dakta phd duk sai ka biya musu kuɗin makaranta ko da ko za ka rinka yi kuma in suka gama karatun sai ka zo ka jira kuma sai ka aurar da su to sannan ne kai za ka zo ka yi aure saboda tsabar kulawa da mata da girmama mata a sudan ne na ga idan aka shigo mota irin luxurious din nan ko civilian su suna ce da ita da fara irin wata gabjejiyar mota ce da ake shigarta da yawa to ko yarinya 'yar shekara shida ce ta shigo kuma tsoho ko ɗan shekara tamanin ne yake zaune waje ya cika yarinyar nan ta shigo mace zai tashi ya bata waje su haka suke da girmama mata an gane ko? kuma wannan abu ne mai kyau addinin musulunci ya koyar da haka to da haka jabir ibn abdullahi al-ansari babansa yana gobe zai rasu cikin wasiyar da ya masa yace ka kulan min da yan uwanka mata amana Allah akan waɗannan yaran matan to jabir ya ji wannan wasiyar ya rike ta da kunne to shine da ya tashi aure sai ya kalli matsalar yan uwansa mata su guda bakwai ko guda tara duk kuma a gidansu suke ya ce fatazawwajtum ra'atan sayyiban sai na je na auro mace bazawara mai yawan shekaru mai hankali فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم da manzo Allah ya ganni ya ga alaman na ya aure sai ya ce da ni tazawwajta ya Jabir Jabir aure kai ne fa qultu sai na ce da shi na'am eh aure ne ya ma'aikin Allah fa qala sai manzo Allah ya ce bikran am sayyiban budurwa ka aura ko bazawara qultu sai na ce da shi bal sayyiban a a tabbas bazawara na aura ya ma'aikin Allah qala sai manzon Allah ya ce da shi fahalla jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka ina ma dai budurwa ka aura tai maka wasa kai mata to kaga shi annabi a me ya kalla a nan morewar shi jabir din shi yasa malamai suka ce auren budurwa ya fi morewa sama da auren me bazawara wannan shine asali amma laisa ala idlaqihi idan aka ce abu laisa ala idlaqihi ana nufin ba kowace ba asali abin da aka fi tsammani budurwa ita tafi me ita tafi ba wa miji kwanciyar hankali amma ana iya samu a wasu lokuta wata bazawarar tafi me zawarawa da yawa irin yadda na na khadija ta kasance lokacin da annabi yake zaune da khadija tunaninsa baya kan wata mace kwata-kwata la budurwa wala bazawarar ta mantar da shi dukkan wata mata to ke ma haka ake so ki zama cikin zawarawar wacce za ki iya mantar da mijinki tunanin ma budurwa an gane ko to da haka wannan shine asali to shi manzo Allah a auren sai ya kallon wa Jabir bangaren jin dadin sa da morewarsa shi yasa wasu malamai suka ce inda a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama auren jin dadi da morewa kadai yake so to da me zai aura yan mata ba zawarawa ba amma manzan Allah aurensa na zawarawa da ya ta yi aure ne na taimakon al'umma na maslaha can ya ji an bar mace da marayu ya ɗebo ta don ya zama uban marayu can ya ga ana rigima tsakanin kabila wance da musulmi sai ya auri yarsu don su zo su musulunta irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa safiya bintu huyai shugaban babanta shine huyai ibn al-akhdab shugaban yahudawan khaibar amma annabi ya auro yarsa don a samu zaman lafiya aure yana hada zumunci aure yana kashe wutar fitina to wannan shine maslahohin da manzo Allah ya kalla wajen auratayyarsa a mafi yawan auren da yayi sallallahu alaihi wasallam to da haka dai manzo Allah yake kwadaitar da Jabir da budurwa ce ta ma wasa kai mata wasa wa tudahikuha wa tudahikuka kai mata dariya ta ma dariya kala sai Jabir yace da annabi qultu lahu sai nace da ma'aiki fa qultu lahu sai nace da annabi inna abdullahi haƙiƙa babana abdullahi bin haramin halaka ya rasu wata raka banatin ya bar min ‘ya'ya mata da yawa ƙanne an gane ko? wa inni karihitu an aji a hunna bi mislihinna shi yasa ni kuma bana son in zo musu da yarinya ɗanya cakal irinsu sa'arsu mai hankali irin nasu mai tunani irin nasu domin ga su 'yan mata in aka kawo musu budurwa to sai ta zama irinsu ba za su rinka ganinta da wani kima ba ba za ta yi musu fada su ji fadan ba ba za su rinka mutunta ta ba balma in ba a yi wasa ba in sun yi wauta ita ma sai ta kara da ta ta wauta sai a kwaba da aka yi ce wannan tunani na yi gidan ka a rasa babba ka a rasa wa zai wa wani fada da aka sai na haƙura da bukata ta don bukatar 'yan uwana to wannan shine abin da ake so wanda wannan yana daga cikin abin da muke lakin muke fama da rashinsa a al'ummar najeriya baki ɗaya sannan kuma musamman al'ummar arewacin najeriya hausa fulani yana daga cikin abin da ke cutar mu a yau ba mu da sadaukarwa ba ka iya haƙura da buƙatar ka dan ɗan uwanka kai yanzu lalacewar mu ta kai ba wai ka haƙura da buƙatar ka dan ɗan uwanka ba iyaye ba sa iya haƙura da buƙatar su dan 'ya'yansu shi yasa rayuwar ta zama yadda ta zama abin mamaki ko dabba tana haƙura da damuwarta don me don ɗanta dabba yanzu da za ta samu abinci ta san 'ya'yanta suna jin yunwa kuma abincin nan ba zai ishe ta ya ishe su ba tana haƙura su 'ya'yan su yi me su ci dabba idan ta ga abu mai haɗari ya taho tana iya tura jikinta ita ya same ta don 'ya'yanta su yi sababin su kuɓuta ba kwa ganin kaza duk da kwatanta ta da ake da son kai ta ci ta goge baki amma yanzu da hadari zai taso ko shaho ya taho kaza za ta baza fuka-fukinta 'ya'yanta su shiga ta yadda ita bala'in ya tsaya a kanta 'ya'yanta su kubuta amma a yau kaga yaran 'ya'yan da suke yawo a titina suke bara jiya jiya shugaban civil defense na fage local government ya zo gaishe ni ya nuna min wani abu na ban mamaki a wayarsa yace kaga malam wasu yara ne wai sunan su ko yan kata'i ko yan me yace yara ne mutum tamanin da wani abu muka kama su ka gansu ya nuna mun hoton su galibin su ba sa wuce shekara sha biyu har da yan shekara tara in sun yawa shekara sha biyar yace to su yaran yanzu abin da suke yi za su zo kofar gidanka suna wasa kai kuma baka ɗauke su da mahimmanci ba kaga kamar yara ne wani in ya zub ya faki ido sai ya shiga gidanka sai ya shiga wata kwanar ya buya ko ka kulle gida ka sa sakata to akwai manyan da suka turo shi in dare sai cire sakatar gidanka sai a shigo a yi maka ta'addanci to na ga irin waɗannan yaran a Legas shekara biyu baya su kuma idan dare yayi kamar yanzu farkon magariba ko zuwa bayan isha haka zaka ga yaran sun tunkaro wajen su ɗari biyu a bayan su manya suna nan da makamai su waɗannan yaran a doka ba a kashe su saboda su infant ne wanda ba su balaga ba da haka ko kana da bindiga ba za ka harbi irin waɗannan yaran ba kuma ko ta'addanci suka yi maka a dokar ƙasa ba a musu hukunci sai dai a kama su a kai su kotu a ajiye su a kurkuku har sai sun balaga sannan a zo a yi shari'a to manyan 'yan ta'adda sai suke fakewa da waɗannan ƙananan sai su turo su su zo su tada ƙura su kuma sai su biyo ya ce to wallahi ka gan su nan a fage lokal gama malam muka kama su cikin tamanin ɗin nan da wani abu ya ce sha shida ne 'yan jihar kano sauran duk ba 'yan jihar kano ba ne wasu zuwa aka yi aka jibge su aka yi tafiya wasu alma- almajiranci aka kawo su wasu a almajirancin da aka kawo su ba fage fa aka kawo su ba wani rijiyar zaki malamin sa yake wani rijiyar lemo wani kaza amma shi ya tafi can yaro dan karami abinda wanda yake nunawa iyayen sun yadda su 'ya'yan su sha wahala su kuma su ji daɗi yanzu tunaninmu ya zama dabba ta fi mu tunani dabba ta fi mu kishi dabba ta fi mu haƙura da buƙatar ta don 'ya'yanta na gaya muku wannan mun taɓa zuwa wani ƙauye nan ƙunci farkon mulkin janar bahari da aka ce a koma gona muka ɗunguma mu ma muka koma gona muka tafi nan ƙunci muka je noman shinkafa da ni da malam abdallah da wasu daga cikin 'yan uwa duk mun je mun yi noman shinkafa a wajen akwai wani yaro yana zuwa ya taya mu aiki cikin 'yan ƙauyen yana da ƙwazo yana da himma ba yi da lalaci in ya zo ya ɗan yi mana aikace-aikace mu babba shi kuɗi in za mu taho kwana ɗaya biyu da muka je gona sai muka tarar baya nan ina wane baya nan me ya faru aka ce ai a gidansu ɗaki biyu ne rakkin rak da ɗakin da uwarsa take ciki sai shagonsa ta waje ƙofar take to babansa ya ga wata bazawara yana so shine sai ya rufe ƙofar shagon ta waje ya buɗe ta ciki shi ya tura shi kaduna almajiranci shi kuma ya shigo da bazawararsa to yanzu dan Allah wannan yaron ya za a je ya zama babba ya zama mai kuɗi ya tuna ubansa yana son sa ba zai yi ba ya san uban dan ya ji daɗi ya turo shi duniya in ya so ya mutu a lokacin da bama bamai suke tashi a lokacin da ake kidnapping a lokacin da ake shafi mulera ake kuɗin jini a lokacin zaka saki ɗanka a duniya to ba ma iyayen da suka yi wannan ba a titunan mu nan a lungunan mu haka za ku rinka gani bayan sallar isha ka ga yaro dan kankani yana a dungura akan yashi ina uwarsa ina ubansa idan wani ya kama hannun yaron ka ko yarinyar ki ya ja ta gefe ya je mata fyaɗe kuma ki zo kina ihu an ci amanar ki ke kika fara cin amanar ta kai ka fara cin amanar ɗanka kai ka fara cin amanar yakka ko dabba in yamma ta yi kuka take ta ja 'ya'yanta su ga gida amma da hankalinka da tunaninka wai 'ya'yanka kana kallon su a layin unguwa suna kara kaina suna yawo kuma tunani kake fa wai ka girma ka tsufa su zama wasu su zo su rike ka billahi allazi ba za su rike ka ba ko sun yi nufin rike ka Allah ba zai bari ba saboda yadda ka taka dokar Allah sai Allah ya dandana maka kuda ka ji a jikinka ka ya kamata mu dawo cikin hayyacin mu kaga dai Jabir ba uban waɗannan yaran bane dan uwansu ne amma kaga yadda ya haƙura da buƙatar su saboda me buƙatarsa saboda buƙatar ƴan uwansa to ya kake tunanin inda ubansu ne min babu aula ina kake tunanin da 'ya'yan jabir ne fa zai dora musu talla su tafi duniya zai tura su su tafi almajiranci duk abin da kake takama da shi na son karatun qur'ani baka kai jabir ba amma kaga yadda yake tattalin 'yan uwansa mata ina kuma ga 'ya'yansa to wannan shine asalin addinin musulunci ba abin da muke aikatawa ba a yau ba abin da muke aikatawa ba a yau a yau din nan wata mata ta kira ni tana ta kuka ta gaya min wannan sakon da zan gaya muku yau wani ya sake kira na ya nanata min kila ina tsammanin shi din shi dan uwanta ne yake faɗa bai san ita ta kira ni ma ta gaya min ba wallahi wata mata ce ta kira ni take kuka a garin Kano take ta gaya min a yankin Gauron Dutse take ta ce tana cikin mawuyacin hali ita da mijinta suna cikin matsanancin hali kuma a unguwarsu ne nan aka haife ta nan ta tashi da yawan attajiran unguwar da masu halin unguwar sun santa sun san ƙuruciyarta amma duk wanda ta je neman taimakonsa sai ya nuna ba zai taimake ta ba sai ya yi lalata da ita ta ce ‘yan uwanta ne musulmi ba wai auro ta fa aka yi daga wani waje aka kawo ta ba sun ma san ƙuruciyarta unguwarsu ce ta ce to ana cikin haka suka haɗu da wata kirista sai kirista ta ce mata a cikin watan ramadana abin ya faru kirista ta ce mata zo mu je cocinmu wajen fastonmu ƙila zai taimake ki aka kaita a nan garin kano cikin birnin kano aka kaita wajen wani fasto a wajen a wata coci faston ya ji damuwarta aka ce to ga abinci ta nan da nan aka kawo mata abinci mai kyau ta ce azumi take suka ce me azumin zai miki yanzu kina cikin wannan hali kike wani azumi ta ce a ƙarshe suka lallaɓe ta sai da ta karya azumin ta ci abinci da tsakar rana suka ce duk abin da kike da shi na matsala za mu yi miki maganinsa amma da sharaɗi ɗaya duk abin da addininmu ya ce a yi zaki ma'ana za ta yarda ta ce to sai ta yi jum take ganin kamar abin da wahala yanzu ta yi ridda a take suka ce mata ga dubu ɗari kash ita ma wacce ta kawo ta ga dubu hamsin tukwici ta je ta yi shawara in ta gama shawara ta dawo wallahi wannan banda wannan macen sau biyu mutum da idona na gan shi kofar gidana ya zo sau biyu zuwan farko na shigar da shi har gidana shi har abuja aka kai shi aka yi masa wannan tayin ɗan kasuwa ne a jihar kano ya ce an kai shi abuja an zaunar da shi a babbar coci sun ce duk matsalarsa za su yi maganinta amma zai yarda zai koma kirista wannan ita ce fa rayuwar da muke ciki abin magan abin tambaya shine ina yan uwan ita wannan matar to shi wanda ya kira ni a yau ya ce to ita ta yi kokarin ta ɓoye maganar ba wanda ya sani cikin yan uwanta shi kadai ta gaya wato yanzu ya fara kokari da fafutukar samar mata da kyakkyawan yanayi don kar ta yarda to wannan wanda labarin su ya fito kenan kai ka san nawa ne wanda suka yi kwambatin suka koma kiristanci don haka Allah kaɗai ya san adadinsu Allah kaɗai ya san adadinsu malam kabiru gombe wata rana yana ba da labari a cikin wa'azinsa ya ce wani mutum ne musulmi aka yi masa haihuwa ranar suna liman ya zo aka ce to me za a sa wa ɗan ya ce a sa masa jacob liman ya kalli wannan ya ce wani musulmi ya sa jacob ya ce kwarai jacob za a sa ba ko shakka a sa jacob ko dai wani suna daga cikin sunayen kiristoci to a ƙarshe dai aka ce me dalili ya ce to wallahi ba wahalar da ban sha ba ba gararan da ban yi ba don a taimake ni tun daga haihuwar yaron har zuwa ragon suna na rasa sai wani jacob ne ya taimake ni da haka ne alkawarin zan masa takwara dole kuma a sa jacob Allah ya samu dace da haka dai ya uwa wallahi mu dawo cikin hayyacinmu mu dawo kishin al'ummarmu kishin 'ya'yayenmu musamman 'ya'ya manzo Allah yana shimfiɗa ajali yana wasiya da waɗannan abubuwa guda biyu ya ce ina gama ku da Allah ku kula da haƙƙin raunana guda biyu mata da yara ƙanana a duniya a yau ba waɗanda ake cuta ake zalunta kamar waɗannan a duniyar wanda suke ganin sun wayan cutarsu suke a duniyar jahilan cutarsu ake yi in a duniyar wayayin ne ana ganin an wayar da mace abin nufi an ziga ta an fetsarar da ita an mai da ita kayan siyarwa su kalli jahilai su ce suna ɗora wa 'yan mata talla su ma kuma tallan suke ɗora musu a sa ta yi tsirara ta jingina da tayan mota ta yi talla ta jingina da waya ta yi talla ta jingina da sabulu ta yi talla wannan a duniyar wayayyu kenan a nuna mata ta waye ta ci gaba a fetsarar da ita a fitsarar da kafafuwanta a nuna mata da namiji ba abin da ya fita da shi irin yadda namiji zai yi mata biyu ita ma za ta iya yin maza biyu ko ma sama da haka any man do woman can do better to haka ne in ka dawo duniyar jahilai su kuma babu boko ba arabiya ba tarbiya ba sallah ba salati kaga yadda ake wulakantar da 'ya'ya mata tun daga ƙauyuka za a ɗoro musu dankali da rogo dan Allah su tsaya a garinsu man su sai da dankali da rogo da gyaɗar dankali da rogo da gyaɗar da kwata-kwata bai wuce na 1,500 ba ko kuɗin mota ta kashe 700 kan ta zo binni inda za ta sai da dankalin kai ka san ƙarya ne to ba dankalin ta zo siyarwa ba wani abu ta zo yi kawai dai an lullube saman ne da dankali amma karkashin ba a san me ake yi ba wannan fa shine abin da yake faruwa Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu gane to da ka dai Jabir yake cewa sai na ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni ba zaura na aura saboda me saboda mahaifina ya rasu ya ban min ƴaƴa mata guda tara ko guda bakwai kuma ya min wasici da cewa in kulan masa da su wa inni karitu an aji a hunna bi mislihinna kuma bana son in zo musu da danyar yarinya mai danyar danyen tunani da hankali irin su wadda za ta zo ta kwakwaba su ma su kwakwaba kwaba gaba ɗaya ta jike ta yi ruwa fatazawwajtu imra'atan taqumu alaihinna da haka sai na auro matar da na san za ta iya tsaya min a kansu wa tuslihuhunna kuma ta gyara min halayensu ta rinka taimaka min wajen tarbiyyarsu faƙala sai ku annabi ya ce da jabir barakallahu au khairan ko annabi ya ce da shi allah ya maka albarka ko ya faɗi wata kalma dai ta yabo ta alkhairi to kaga wannan ba ƙaramin awad ba ne annabi ya ba shi awad saboda me girmama mata wannan ya nuna maka kula da haƙƙin me mata a musulunci in mutum ya kula da haƙƙin mata manzo allah albarka yake sa masa a yau albarkar nan da annabi ya sa ba ta ta wuce dukkan wani awar da zaka bayar a duniya ba wani awar da zaka bayar wanda zai kamo ta shi yasa albarkar ce ma ta wanzarwa da Jabir ambato gashi har yau mun san shi yau sama da shekara dubu da ɗari hudu da barinsa duniya amma gashi muna ambatansa a yau amma yanzu kakanka na uku in an ce ka ambato shi ba za ka iya ba ka manta da shi na uku uku haka ko na biyar dan sai jarumin gaske ne zai iya gaya maka kakansa na uku wanda ya haifi wanda ya haifi babansa wanda ya haifi wanda ya haifi wanda ya haifi babansa wanda ya haifi wanda ya haifi wanda ya haifi wanda ya haifi wanda ya haifi babansa na uku ba zai iya faɗa ba saboda me saboda shi bai samu wannan addu'ar ta albarka ba wacce za ta zaunar masa da ambato amma jabir ya samu me ya ja jabir ya samu kula da haƙƙin mata taimakawa mata wanda manzo Allah ya faɗi wannan a cikin hadisai masu tarin yawa da aka iyaye ku ji tsoron Allah ku daina tozartar da 'ya'yanku mata ita mace ko ba kai ka haife ta ba a bar a mutunta ne to ina kuma ga wacce ka haifa shi ɗa ko ba kai ka haife shi ba abin a daraja ne abin a kiwata ne abin a alkinta ne to ina kuma ga wanda kai ka haifa wallahi akwai iyaye da yawa da Allah zai musu hisabi da 'ya'yansu a gobe kiyama sun yunwatar da su sun bautatar da su sun banzatar da su sun wulakantar da su wani da da'awar talauci wanda wannan ba hujja ba ce talauci a wajen Allah ba uzuri ba ne ba uzuri ba ne don kai talaka ne ka ki karantar da ɗanka a'a kai shi makaranta irin ta matsayinka haka aka ce ba uzuri ba ne don kai talaka ne ka ki ciyar da ɗanka a'a ciyar da shi irin daidai matsayinka haka Allah ya ce liyunfik zu sa'atin من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد أسر يسرا Allah ya ce lallai mawadaci ya yi amfani da wadatarsa wajen hidimar iyalinsa talaka shi ma ya yi amfani da iya damar da muka bashi wajen ɗaukar ɗawainiyar iyalinsa sai Allah maɗaukakin sarki ce ba ma ɗorawa rai sai abin da muka san za ta iya kuma da sannu bayan kunci za mu kawo yalwa in ji Allah talauci bai taɓa dawwama ba sai in kai ka dawwamar da shi dawwamar da shi shine ka ƙin abin da ya kamata a lokacin da kake cikinsa kana cikin talauci ka ƙi ka fita ka nema kana cikin talauci ɗan abin da kake da shi ɗin kuma ka ƙi ka sarrafa ga wanda Allah ya ce ka taimakawa ka ƙi ka ciyar da iyalanka ka ƙi ka ciyar da ƴaƴanka takamaka dubu ɗaya ce ba ka so ka ta fita to in ba ta fita wajen iyalanka su ci ba sai aljihun ya farke ta faɗi sai katin waya ya ci banza to ka duk lokacin da kai wa Allah ruwa za ka ga ruwa ba zai turo wata ba amma wallahi matukar dubu ɗayanka kenan ka je ka siyo abin da aka yi karin kumallo da shi a gidanka daidai karfinka da ka fita Allah zai bada wata saboda ka'idar Allah ya bin Adam an fik on fik alaika haka Allah ya faɗa a hadisi kudusi ya ɗan adam ka ciyar in ciyar da kai ka bayar in baka kuma ka'idar Allah in dai ka bada kaɗan shi mai yawa zai baka man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudaifahu lahu adafan kathira in dai ka kashe wa iyalanka dubu to shi kuma sai ya baka dubu biyu kai dubu goma ma zai baka amma wallahi ka hana su dubu ɗaya ka rubuta ka ajiye akwai ranar da silai biyar sai ta gagare ka wani dan mugunta zai je teburin mai shayi shi ya sha haɗin kauri ya ci indomi amma ya dawo gida yana ta gyatsa su ya bar su a cikin firgici a cikin wahala wannan ba uba bane ba dabba ne dan bunsuru ya fi shi dan haihuwa ba ita ce kawai kai jima'i a haihu ba ba shi yake mai da kai baba ba in haka ne bunsuru baba ne ya riga ka zama baba to amma ɗaukar ɗawainiya ita take mai da kai baba ba kawai tsagwaron haihuwar ba kuma nawa ne mutumin da ya zama baba bai haihu ba saboda ya ɗebi 'ya'yan wasu ya hidimta musu ya alkinta su sai ya huce takaicin haihuwa bai haihu ba amma yana da 'ya'yan da ko da haifarsu ya yi iya abin da za su yi masa kenan amma nawa ne uban da ya mu- ya haihu kuma zai mutu da takaicin 'ya'ya saboda bai yi musu abin da ya kamata ba ina faɗar wannan ina nanatawa sau da dama za ka ga mutum ya mutu sai ai bakwai in masu al'adar bakwai ne har ai arba'in ɗansa bai zo ba yana fama yana, yana, yana ciwon ajalin an rakice shi ruhu an kai shi emergency ana ta neman wayar ɗan da ƙyar za a samo shi a gulo cikin dare shi ma sai cikin dare za a yi tsokari da ƙyar a kamo shi kana ina ya ce muna nan ƙarƙashin gada muna fafata ce tofa baba ba lafiya sai ya hau cewa hello hello ma'ana sabis ya fara ba zai sai- dole ya ce hello hello shi ma yana yaro yana neman taimakon ka ka watsar da shi ka nuna sabis ya yanke dole shi ma sabis ɗinsa yanzu ya yanke da kai da haka da haka har ka mutu sai a waya a ce to fa baba Allah ya masa cika ce to Allah ya ji kansa zan zo a zo ranar uku ana to su baba na ƙauye fa za su tafi baka zo ba ba komai in sun dawo a bakwai ma haɗu ina nan zuwa ba a gama lodi ba ne kuma billahi lazi ba zai zo ba ka'idar Allah ce yadda kai masa haka Allah zai sa a yi ma shi yasa cikin hikimar ubangiji da zai ce aiwa iyaye addu'a sai tuna maka da ɗawainiyar yarintar da suka yi maka to in ba su yi ɗawainiyar yarintar ba kai ya za ka yi ka tuna da wannan wa qur rabbir hamhuma kama rabbayani sadira in za ka yi musu addu'a ka rinka cewa Allah ka ji kansu irin yadda ni ma suka ji kaina ina yaro to kai baka ji kanka yana ɗan- ɗanka yana yaro ba ya zai ya tuna kai ma ya maka addu'a in yayi namijin kokari shine in ya je dakonsa a ƙarshen shekara ya kawo naira ɗari da hamsin ɗarin ta yage tsakiya da salatif hamsin ɗin kuma ashirin biyu ne da yan biyar biyar guda biyu da goma ɗaya sai ya kai ta wata makaranta allo ya ce gashi da Allah a sai kuli kuli a yi wa baba na addu'a ya cika wandonsa da iska ba zai ma tsaya a yi da shi ba ya gama biyan ka kenan da naira ɗari da hamsin a ƙarshen shekara ya kamata iyaye su tuna da cewa babu wani abu da zaka mutu ka bari wanda za ka ci gajiyarsa ka ci moriyarsa bayan ayyukan alkhairin da za ka yi sai 'ya'ya nagari in kuwa baka tarbiyyance su kayi musu tarbiyya ba ta ya za a yi su zama nagari ba yawan 'ya'ya Allah da ma'aiki suke so ba nagari suke so ba taron tsintsiya ba shara ba ba 'yan daba ko 'yan jagaliya ko 'yan bangar siyasa ake so ba 'ya'ya nagari ake so wanda wannan ba zai samu ba sai an yi jan aiki sai ka haƙura da buƙatunka don buƙatunsu a wasu lokuta sai ka haƙura baka ci ba don su ci saboda kai ma haka aka yi maka kafin ka zama yadda ka zama sau nawa mahaifiyarka ta haƙura da bacci don kai bacci sau nawa mahaifiyarka tana jin yunwa amma ta baka nonanta ka zuƙa to haka rayuwa take da haka ake gina al'umma Allah ya sa mu gane akarjahul bukhari imam bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitabun nafaqat babu aunil mar'ati zawjaha an gane ko to wannan shine dai hadisin da zamu tsaya akai saboda lokaci ya riga ya ja insha Allah sai Allah madaukin sarki ya kai mu wako mai zuwa abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya hada mu alada wanda muke kuskure Allah ya fi mana wassalamu alaikum wa rahmatullah da farko ana sanar da 'yan uwa cewa wannan masallaci mai albarka ya buɗe feji ko shafi a facebook don ci gaba da yada karatuttuka ta wannan kafa musamman live in ana tsaka da karatu duk inda kake a duniya in ka buɗe wannan fejin insha Allah za ka gani wanda adireshin fejin shine masjidul qur'an bacirawa masjidul qur'an bacirawa akwai wani bawan allah daga kasar ingila wanda yana bibiyar mu ta live idan ana yi kuma kamar yadda ya gaya mun shi ma mutane da yawa bila adadin a ƙasar turai yana tura musu wannan karatuttuka to a 'yan kwana biyu sai ya ji kamar sauti yana ba da tangarɗa sai ya turo mana da mai guda biyu wadda ɗaya za a rinka ajewa a gabana ɗaya kuma za a jona ta da ita wayar don sautin ya rinka fita an sa su a caji ne shi yasa ba a fito da su ba amma insha Allah a sauran karatuttuka za a ci gaba da ganin su kuma ana amfani da su ya ƙi yadda in faɗi sunansa ya ce saboda da an faɗa da yawan waɗanda suke karɓar karatuttukan ta hannunsa za su ji da haka shi ba sai an faɗi sunansa ba ya ce amma dai a yi masa addu'a ta alkhairi Allah madaukakin sarki ya saka masa da alkhairi Allah ya biya masa dukkan bukatunsa na alkhairi Allah ya albarkaci zuriyarsa ya albarkaci nemansa ya sa wannan hidima da yayi ya dauka a aljannatul firdausi wannan loudspeaker da kuke gani kamar yadda an faɗa ina jin a satin da ya wuce ko irin su guda biyu ne su ma wani bawan Allah ya turo mana da su to kuma shi yasa aka yi mana wannan tebur din da nake kai kuma shi ya kawo mana wannan bakan damiyar da dumar ga ta yau ta kusa ta sauka har ƙasa ta hannun malam sufiyanu shazali da aka shi ya ɗauki nauyin aka yi mana tebur ɗin ya biya kuɗin har zunzurutun kuɗi dubu ashirin allah ya saka masa da alkhairi allah ya albarkaci nema allah ya albarkaci zuri'a allah ya sa a ɗauka aljanna dukkan waɗanda suke hidimtawa addini a ko'ina suke Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ba su ninkin ba ninkin abin da suke bayarwa Allah ya albarkaci neman su a rayuwar duniya ya tsare su daga dukkanin wani hau da sharri na mutum ko na aljan ko na dukiya ya alkinta lafiyarsu kuma Allah maɗaukakin sarki ya sa mu yi tarayya da su a cikin ladan ya sa tukuicinmu da su baki ɗaya shine gidan aljannatul firdaus. to da haka waɗannan sakokkuka su kaɗai muke da su a yau kuma wannan shine ƙarshen majalisunmu na yau sai allah maɗaukakin sarki kuma ya kai mu sati mai zuwa a nan dai sai kuma a sauran majalisai kamar yadda sanarwa ta gabata cewa kowanne an koma سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم